أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam yau muna 24 ga watan jima'a al-akhirah hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 17 watan ɗaya miladiya na da 2023 sati har yanzu dai muna cikin babul adab sati da ya gabata mun tsaya akan hadisin ali radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم rawahu Ahmad wal Baihaqi hadisi ne ingantacce kuma mun ga fa'idodin da muka samu cikin wannan hadisi shine cewa ɗaya daga cikin jama'a sawa'un sallama ce ko mai da sallama karɓa sallama da mai da ta to ɗaya daga cikin jama'a ya wadatar ba dukkan mutane ba sai gaba ɗaya sun yi sallama kuma ba dukkansu ba sai sun karɓa idan ɗaya sallama ɗaya ya karɓa to shi kenan ya sabka al'amarin wajibcin karɓa sallama ya sabka a sauran sannan kuma mun ga cewa hallau an hudda daga cikin taron wanda za su yi fara yin sallama mutane kamar haka wanda yake misali iya cin abinci ko iya shan wani abin sha ko iya saduwa da yalan shi ko iya banɗaki ko iya iya kwana ko mai gengedi ko iya sallah ko mai kiran sallah inda ya kasance iya cuɗanya da irin wannan abu da aka ambata to ba wajibi ba ne ya fara mutum sallama kenan za mu tashi akan hadisi na gaba shine hadisin hallau ali radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta ƙara tabbata ga shi وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم وانا حديثي كما عندما لأيتي علي رضي الله عنه wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kadda ku harawa Yahudawa da Kirista sallama. Idan kun haɗu da su a kan hanya, to ku matsar da su, ku tilasta musu har sai sun fita daga tsakiyar hanya sun koma hura. A ƙarshen Muslim Imam Muslim ya fitar da wani hadisi. Wannan a lokacin da Musulunci yake kwadi a ji, lokacin da Musulmi suke da ƙarhi, bayan zuba al'amuri da ya lalace musulmi su suke sha baya sun ga wani bai hude yanzu babu zancen su za su gwada mai shi zai gwada musu shi wani ne shi ne mai ƙarfi mana ya ce zahab al'aksaru ila annahu layi yujuz ibtida'ul yahud wa nasara bisalam mafi yawancin malamai sun tahi a bisa rishin halaccin kwarawa yahudawa da kirista sallama wa huwa alladhi dalla alaihi alhadith kuma wannan shine abin da wannan hadisi yake nuni hukuncin da hadisin wannan ya kumsa shine baya halatta bai dace ba mutum ya farawa bai hude ko kirista sallama iz aslun nahi at-tahrim domin asalin hani na haramci ne idan an ce kakkai abu kaza to an hana ka sai dai in wani dalili ya zo wanda ya kautar da wannan hukumci na haramun na umarni akan wajibi ko haramci to shikenan wa hukiya an ba'd shafi'iyyati annahu yajuzu ibtida lahum bisalam an hakaito daga wani shashen malaman shafi'iyya cewa ya halitta a fara musu sallama walakin yuktasar ala qawli assalamu alaikum sai dai suka ce ya kawai sai dai a takaita akan assalamu alaikum ka ce wa rahmatullahi barkatu wa ruya zalika an ibn abbas wa ghayru wa ghayrihi an ruwaito wannan hikaya ko magana daga abdullahi dan abbas da wurin shi wa haka al-qadi iyad an jama'atin jawaz zalika lakin lid-darura imam qadi iyad rahimahullah ya hakaito maganar malamai sun sha malamai akan halaccin hakanan amma sai in larura ta kama bayan da za ku yi larura ce to wannan ya halitta wal haja da bukata wa ghairi nam wa bihi qala alqamat wal auza'i kuma da wannan magana ce halau imam al alqama da imam al auza'i suka tahi wa da rahma Allah ta kara tabbata a gare su wa man qala la yajuzu yaqulu wanda yace bai halitta ba wanda suka ta yi a kan rishin halicci suna cewa in sallama ala zimmiyin zanna annahu musliman idan mutum ya wa zimmi zimmi shine kafirin amana wanda aka lamunce mishi shigo ƙasa in ma ɓangaren siyasa ce ko ɓangaren tattalin arziki almuhimmu dai hukuma ta ba shi dama ya shigo ƙasa ya zamna da nihin wata manuha to wannan misali kana tare da ba sani ba kafirin amana ne ka mai sallama thumma bana lahu annahu yahudi sannan al'amarin ya bayyana ga mutum cewa wannan bai yahudi ne ba lahu an yaqula la to ya samu ya ce mishi rudda alayya salami mai domin sallama ta wa ruwiya an ibn umar radiyallahu anhu annahu fa'ala dhalik radiyallahu anhuma annahu fa'ala dhalik an rawaito daga abdullahi dan umar wa an da yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya aikata wannan shi ne kan cewa bai hude mai dame sallama shi walgharad minhu annahu an yuwahishahu wa yuzhira lahu annahu laysa bainahuma ulfatun kuma munha da wannan mai domin sallama ta shine ya kawaitar da shi ya sanya mai kawaici sannan kuma ya gwada mishi cewa babu wata dankon dankon zumunta ko dangantaka ko soyayya tsakaninsu. Nam, wa an Malik annahu la yustahabbu an yastarudda. Imam Malik rahimahullah yake cewa ba mustahabi bane bai ce ya maido mai sallama shi. Wa akhtaruhu Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi rahimahullah shi ma ya zaɓi wannan magana ta Imam Malik. Fa in ibtada al-zimmi musliman bis salam. Idan kafirin amana ya kwarawa musulmi sallama وفي صحيحين عن انس مرفوعا يا زو a cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin anas marfu'an radiyallahu anhu marfu'an ne dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idan mabuta littahi yahudawa da kristoci suka fara muku sallama ku ce musu wa alaikum kuma akan ku wa fi sahih bukhari ya zo a cikin sahih bukhari an ibn umara daga Abdullahi dan Umar wa an yarda Allah ta ƙara tabbata gare su anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi yace idza sallama alaikum alyahudu faqulu wa alaikum idan yahudawa suka muku sallama ku ce wa alaikum fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaik domin ɗayan su na cewa mutuwa akanka mugun hata ne na mugun abu da mutuwa amma sai su yi tauriya sai ce assamu kamar sun ce assalamu su kuma suna fatan mutuwa idan Allah ya kashe ka ko mutuwa ta same ka fa qul wa alaikum ko kuma ku ce wa alaikum kinan kuma da martani amma fata ne na mutuwa kuma akan ku wa ila hadha hadhihi riwayat bi ithbat alwawi ذهب طائفة من العلماء da wannan tabbatar da wa wa alaikum mafi yawancin malamai suka tahi yanki na malamai suka tahi akan hakan wa ikhtara ba'du ba'duhum hadfa alwawi wasu malamai sun tahi akan shahi wannan wawu kawai in sun yi sallama a ce alaika in shi ɗaya ne in kuma jama'a ne a ce alaikum li'alla yaqtadi tashrik domin kada wawukin wannan ya sanya abibi a tashrik tarayya a cikin wannan sallama da za a yi ya zamanto akwai nau'i na satin da shi ya karantar da mu tarayya da wannan za ba fulanu wa fulan ma'iyya kenan to sai zamanto ka a samu wannan waƙad taqaddama waƙad qaddamna zalik mala yace kuma wannan bayani ya riga ya gabata kuma tabbata ya gabata wama thabata bihi an-nass aula bittiba mala yace abinda kuma nass ya tabbatar da shi to shine mafi cancanta abi tawili tare da nassi babu shi na'am قال الخطابي إمام الخطابي رحمه الله نتوى عامة المحدثين يرون هذا الحرف وعليك بالواو ما في يوان شما لما حديثي سنة ganin wannan harafi harafin wannan ba suna nihin wannan jumla ba wai harafi ɗaya ba wa alaika tunda wannan jumla ce shabhu jumla haka na akan kabil wawu zamanto da wawu ne wa kana ibn uyayna yarwihi bi ghairi wawu ibn uyayna rahimahullah ya kasance ya rawaito shi ba tare da wawu qala al-khattabi wa hadha huwa as-sawab wannan kuma shine mafi dacewa qultu imamu sanani rahimahullah yake cewa wa haythu ثبتت الرواية بالواو بغيرها فالوجهان جائزان yace a lokacin da ruwaya da waw ta tabbata kuma da rishin waw hallau ta tabbata to fuska guda biyu ya halitta nan ka samu ka ce wa alaika ko kuma ka ce alaika wa fi qawli faqulu wa alaika ma yadullu ala ijabil jawab alaihim fi salam mala ya ce a faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce faqulu wa alaik ma yadullu ala ijabi aljawab alaihim bisalam na nuni amsa wajibcin maida musu a karba musu a ce wa alaikum in sun yi sallama to wajibi ne a karba musu sai dai a ce wa alaik ko wa alaikum walaihi dhahaba ammatul ulama kuma zuwa wannan ra'ayi ne mafi yawancin malamai suka tai wa yurwa an akharina annahu la yuraddu alaihim wasu malamai suka tahi cewa ba a maida musu murtani wal hadithu yadfa'u ma qalu malai yace kuma wannan hadisi na maida murtani absa abin da suka fadi wa fihi na cewa ba a maida musu sallama wa fihi qawlihi wa fi qawlihi fattaruhum ila adyaqi game da fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku matse su ku tilastar da su su koma gehe دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها دليل يا أبسا واجب tilastar da su su gusa daga tsakatsakin hanya har su koma mafi matsewarta wata kaddama fihil kalam hallo a wannan gaba mala ya ce magana ta rage ta gabata almuhimmi abin da za mu samu cikin wannan hadisi shine musulmi bai dace baiwa bai hude ko kirista ya fara mishi sallama idan ya mishi sallama shi idan ya mai sallama ya ce wa alaika ko ya ce alaika na'am qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala hayo muna tare da hadisin ali radiyallahu anhu daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata a gare shi kala yace إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري منذ صلى الله عليه وسلم yace idan ɗayan ku yayi atshawa to yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukaki wal yaqul lahu akhuhu dan uwan shi musulmi wanda yake jin shi ya ce mashi yarhamukallah Allah ya rahamshe ka fa idza qala yarhamukallah idan shi mai wanda yace yace ma yarhamukallah fa qul kai kuma kace falyaqul mutun yace yahdikumullah Allah shiryar da ku wa yuslih balakum kuma ya nagartar da hankulanku akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi malam yace taqaddama fihi al-kalam wannan hadisi magana ta gabata game da shi walau ata bihi al-musannif ba'da awwali hadithin hadith fil bab lakana as-sawab malam yace da dai a ce wanda ya wallaha littafin nan ya kawo shi a farkon wannan hadisi na babi to da shi yayi dacewa na'am قال المؤلف رحمه الله وعنه har yanzu muna cikin hadisin abdullahi ali radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun cin suka da tabbata a gare shi ce la yashrabanna ahadukum qa'ima akhrajahu muslim kaddayan ku ya saki ya sha abin sha a tsaye imam bukhari imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa tamamuhu cikamakin wannan hadisi faman nasiya falyastaqi wanda ya mance ya sha a tsaye to ya amayas sa hannun shi ya amayar da abin da ya sha abu ladabin da su tare ban ma aikata shi shan wani abu a tsamne kuma subhanallah bincike na kimiyya ya kara tabbatawa cewa shan abu daga tsaye na na sa jijiyoyi su ɗauki nauyi abin ya gudana har ya taɓa lahiyar mutum saɓanin a lokacin da in za ka sha wani abin sha ka sha shi a zamne kala wa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wani hadisi min wajhin akhara an abi huraira daga wata fuska daban daga ruwaya ta abu huraira can ruwaya ta ali radiyallahu anhu daga wata ruwaya ta abu huraira kenan wannan hadisin abu huraira ne wancan ma na na gaba wa anhu wa an ali wa anhu ay ali radiyallahu anhu malam kuma yace wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam wa an wa anhu ay abi huraira idan sai ta sake hadisi abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum sai dai iskalin bai kawo ba wani hadisi na kusa daga abu huraira na'am wa anhu ai an abi huraira an samu wannan hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu qala annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yashrabu qa'iman sababin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi iya shan wani abin sha a tsaye fa qala ma sai ce mishi utruk ukfuf ismu fi'l fi'l amr ne suna ne na aikin umarni kama kamar ka ce ukfuf bari kame faƙala lima to dalilin mai zan kame manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ayasurruka an yashraba ma'aka alhir ya dada dama rai ne kyanwa ta sha abun sha tare da kai qala la yace a manzo sallallahu alaihi wasallam qala qad shariba ma'aka man huwa sharrun minhu shaytan tabbat ya sha tare da kai wanda ya yi shi shar shi ne shaidan lokacin da kake sha a tsaye shaidan ma na sha wa fihi rawin la yu'raf sai da cikin wannan isnadi akwai wani rawi wanda ba a san shi ba wa wasaqahu yahya bin ma'in yahya bin ma'in ya adaltar da wannan majhul wal hadithu dalilun ala tahrim shirb qa'iman wannan hadisi dalili ne a bisa haramcin shan wani abin sha a tsaye li'annahu kul aslu fi nahi domin shine asli game da hannu walaihi zahaba bin hazm az-zahiri akan wannan ne ra'ayi imam bin hazm az-zahiri ya tahi wa zahaba al-jumhur ila annahu khilaf al-aula mafi yawancin malamai su kuma sun tayi cewa sabanin abin da yake ne kenan shan zamne shine yahi da mutum ya sha wani abin sha a tsaye khilaful aula wa akharuna ila annahu makruh wasu malamai suka ta a a shan wani abin sha a tsaye an ki shi ne makruhi ne shi ko malama idan sun ce makruhi abinda ana kyama abu amma an ka aikata ba a ce kana da zunubi su dai baka da lada kuma baka kai matsayin da wanda ya bari ba ka annahum sarafuhu an zalika malayin ce kai ka ce sun karkatar da wannan hukunci nasu daga wancan lima fi sahih muslim dalilin abin da ya zo a cikin sahih muslim min hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi dan abbas yake cewa radiyallahu anhu saqaitu radiyallahu anhuma saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min zanzab fa shariba wa huwa qa'im na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ruwan zanzam kuma ya sha shi iya tsaye sallallahu alaihi wasallam wannan dalili ne na cewa bayani ne akan cewa wancan ba wajibci bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha a tsaye duk da cewa malaman hadisi suna rinjayar da abin da ya zamanto fada absa aiki domin kana iya faɗan wani abu kuma wata larura ta hana ka ka aikata abin da ka faɗi shi sa ana gabatar da fada absa aiki man duk da haka malamai suka ce wa fi sahih bukhari ya zo a cikin sahih bukhari hallau anna aliyan radiyallahu anhu shariba qa'iman ali radiyallahu anhu ya sha a tsaye wa qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala kama ra'aytumuni fa'altu yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kamar yadda kuka gani na aikata na'am قال فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم sai zamanto aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sha ruwa ruwan zamzam a tsaye na bayanin kasancewa wannan hani ba na haramci bane ba hani ne na karahiya wa amma qawluhu falyastaqi fadar shi sallallahu alaihi wasallama da yace to ya amayas fa innahu naqala ittifaqul ulama نقل اتفاق العلماء على أنه نقل فإنه نقل ما ليس نقل فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقي دكا أن شراتو haɗuwar ra'ayin malamai gaba ɗaya akan cewa baya daga cikin ba dole ba ne wanda ya sha wani abu a tsaye sai ya amaye su da abin da ya sha wa ka annahum hamalul amra aidan ala nadab kai ka ce malamai sun ɗauki wancan umarni na falyastaqi akan cewa an so ne ba wajibi ba qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu kina abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi yace idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idha naza'a falyabda bishimal ولتكن لليمنى أو لو أولهما تنعل وآخره أو آخرهما تنزع Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzo Allah wanda tsilayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace idan ɗayan ku zai sanya takalmi falyabda bil yamin to ya fara da sanya ƙafar dama ya fara sanya takalmi na dama wa idza naza'a idan ya so ya tuɓe takalmin shi falyabda bishimal to ya fara tuɓe ta haƙawar hagun waltakunul yumna awwalahuma tun'an ƙafar dama ta kasance ita ce farkon wanda za a sanya wa akhirahuma tunza kuma ta kasance ita ce ƙarshen wanda za a tuɓe wanda za a gudda akhrajahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi ila qawlihi bishimal sai dai bai yi da sa ba sai tsaya akan bishimali na'am fal yabda bishimal yace ba wal takun al yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza wa akhraja baqiyatuhu malik imam malik ya fitar da sauran wannan hadisi wa tirmidhi da shi da imam tirmidhi wa abu daud da imam daud da imam daud wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala zahirul amr alal wujub malai ce wannan zahirin wannan umarni amsa wajibci ne walakinahu qad idda'a al qadi iyad al ijma'a ala anna al istihbab annahu lil istihbab sai dai ce imam qadi iyad yayi kirarin haduwar ra'ayin malamai akan cewa mustahabi ne qala ibn al arabi Muhammad bin al-Arabi rahimahullah yake cewa al-bada'atu bil yamin mashru'un fi jami'il a'mal salihah farawa da dama abu ne shari'a ne an shar'anta shi a cikin dukkan ayyuka nagartattu li fadlil yamin hissiyan aw hissan dalilin falala da fifiko ta dama a hissi a abin da za mu taɓa mu gani ƙarara filkuwa ɓangaren haƙari hannun dama ya yi ƙarhin hagun ƙarhi wa shara'an fil nadab kuma a shar'ance an so haka nan ila takdimiya ila takdimiha qala al-hulami inma yundabu al-badr bishimali an al-khul an al-khal'i li'anna al-lubs karamatan li'annahu wiqayatu lil-badan فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ فيها باللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر yake cewa an fara an so a fara da dama inama yundabu albada bishimal inda al an so a fara tuɓewa da ƙawar hagu domin li'annan lubs karamat saboda sanya takalmi wani karamci ne girma ne karama ce wa wikayata lilbadan kuma hannaukan giya ce ta kare jiki da taka kaya da dutse da abin da ya kama da haka fama kana lilyumna akram fakanat falamma kanat lilyumna akram a lokacin da ƙahon dama ita ce mafi girma da karamci minal yusra da game da kawar hagun bude a fi habilis sai aka fara sanya kawar dama wa ukhirat fi naz'i kuma aka jinkirta ta a huddawa litakuna al karamatu laha adwa domin wannan karamcin ya zama to ya dawwaba ne wajen sayyawa da wajen karshe wa hissatuha minha akthar ya zama to kasanta na wannan karamci shine mafi yawa qala ibn abdulbar ibn abdulbar rahimahullah yake cewa man bada a finti'ali bil yusra a sa'ali mukhalafatin sunna wanda ya fara sanya takalmi da kafar dama to ya munana domin sabawa shiga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Aisha radiyallahu anha ta ce na'am wanda ya fara da hagum afwan wanda ya fara da hagum to ya munana game da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nam, walakin la yuhramu alaihi libsu na'alain. Sai dai kuma duk da haka nan ba a cewa haramu ne sanya wannan takalma. Wa qala ghayruhu wani daga cikin malamai kuma bayan shi yace yambagi an yanza an-na'lu min al-yusra. Yace ya kamata ya tube takalmi wannan daga kafar shi ta hagum da ya fara sanyawa. Wal yubda bil yumna ya fara sanya ya maida ya fara san ta dama. Fala'alla bin Abdul Barr يريد أنه لا يشرع له الخلق إذ بدأ باليسرى إذا بدأ باليسرى yace mai yiwuwa ibn abdulbar bayanihin cewa la yushra ba tilis ba a shar'anta mashi ba tuɓe ta rage ta hagumkin wanda ya rage ya sanya ta kuma su mai sta'anif libsuhuma ala tartib al-mashru sannan ya sake sanyawa kamar yadda aka jeranto a shar'ance li'annahu qad fata mahalluhu yace saboda abun ya riga ya wuce ba giran abin da ake so da farko ka riga kai to kuma shikenan wa hadha alhadith la yadullu ala istihbab inti'al wannan hadisi bayyanuni abusa mustahabbancin inti'al sanya takalmi li'annahu qala idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku yaso ya sanya takalmi walakinahu yadullu ala mashru'iyyatihi sai dai na nuni a bisa cewa an shara'anta ma a kharajhu muslim abinda hadisin da imam muslim ya fito ya fitar da shi istakthiru minan ni'al ku yawaita sanya takalma fa inna ar-rajula la yazalu rakiban man ta'ala domin mutum bai gushe ba iya sama kamar abun hawa a duk lokacin da ya sanya takalmi ai yushbihu rakiba fi khiffati al-mashaqqa kenan sai zamanto kamar wanda ya hau wani abin hawa ne a karamcin wahala da zai samu kana tahiya da takalmi wahala ta yi sauki da ce a kafa kake kahonka ba su takalmi wa qillatin nasab da wannan tsananin karamcin dai wahala da gajiya wa salamatul rajul min adad tariq da kubutan mutum daga cuta ko cutaswa ta kan hanya fa innal amra idza lam yuhmal ala al ijab fa huwa al istihbab ce domin umarni wannan umarni idan an ba a ɗauke shi ba akan wajibci to an so akan haka nan ne sabanin yanda malam ya ce mashru'iyya la yadullu ala mashru'iyyati al-intial wallahu a'lam abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam na'am ko da